gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Babbar kotun jiha ta dakatar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje daga kirkira da kuma naɗa shugabancin majalisar sarakuna ta jihar Kano. Wakilin al'ummar ƙananan hukumomin gaya ajin gida albasu Abdullahi Mahmud gaya ya ce fakewa da farin jinin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zama kamar hatimin cin nasara ne ga 'yan siyasar da ke son suke kaiwa labari a lokutan zaɓuka. 'Yan siyasa na ci gaba da baje kolin ra'ayoyinsu a siyasance duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro Assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokaradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Da alama dai tsuguni bata ƙare ba dangane da sabuwar dauka tabbatar da daga likafar masarautun nan hudu da gwamnatin Kano ta yi a makon da ya gabata bayan da madakin Kano, makaman Kano, sarkin dawaki mai tuta tare da sarkin ban Kano suka shigar da ƙara gaban kotun jiha domin dai neman da ta takawa gwamna Abdullahi Umar Ganduje burki kan kudirin sabuwar dokar da ya taɓa wa hannu da ke tabbatar da ƙarin masarautun na hudu a ƙaraye bici rano da kuma gaya salon waɗanda ake ƙara sun haɗa da su kansu sarakunan na waɗancan masarautu guda hudu wanda a baya kotun ta sauke naɗin da gwamnatin jihar ta yi musu sai ko kwamishinan shari'a kuma babban mai shigar da ƙara na jihar Kano da shi ma suke buƙatar hana shi ɗaukar kowane irin mataki dangane da sabuwar dokar masarautun ta jihar Kano har ila yau sun buƙaci kotun da ta dakatar da ɓangaren gwamnati da kuma majalisar dokokin jihar Kano daga tattaunawa ko yin muhawara ko ku amincewa ko ma dai gyara ko yin kowane irin al'amari da ya shafi wannan sabuwar doka har sai kotun ta yanke hukunci akan ƙarar da aka shigar akan lamarin. kazalika masu ƙarar sun yi zargin gwamna azalahi umar ganduje da yin azarbabin sanar da cewar za su gaba da ɗaukar sarakunan da kotun ta soke a matsayin halartattu jin kaɗan bayan da kotun ta soke sabuwar dokar da ta kafa masarautun a matsayin haramtacciya saboda rashin bin ka'idoji a wurin zartar da su sai kuma zarginsa akan yi wa umarnin kotu karan tsaye ta hanyar gabatar da sabuwar doka kafa sabbin masarautu da bangaren gwamnati ya gabatar wa majalisar dokokin jihar Kano da kuma yin muhawara da zartar da dokar a majalisa bayan kotu ta dakatar da su daga sabunta dokar da ta kafa masarautun tun dai babbar kotun jiha a nan Kano karkashin alkali AT Badamasi ta sanya ranar 17 ga wannan wata na Disamba domin sauraron wannan shari'a tare kuma da umarnin dakatar da gwamna abdullahi umar ganduje daga kirkira da kuma nada shugabancin majalisar sarakunan ta jihar kano har sai bayan kammala wacce shari'a barista ibrahim muktar shine attorney general kuma kwamishinan shari'a na jihar kano kuma guda cikin waɗanda ake ƙara a cikin wannan shari'a ya yi tsokaci dangane da wannan hukunci wadda kotu ta ce ta hana gwamnan Kano ci gaba da kwace iko da yake hannunsu. Di umarnin na wucin gadi har sai ta saurari wato bukatar su an ba wa bangaren mu wannan nema ne su kadai suka je suka nema cewa akwai gaggawa a ba su wannan odar har sai an saurare mu an ji sannan kotu ta ba da hukunci ko za ta ci gaba da wannan odar ko ba ta ci gaba da wannan odar ba. Amma muhimmi shine cewa ba sarakuna aka dakatar ba gwamna aka ce kai ya sake to kuma a halin da muke ciki yanzu gwamnati ta riga ta nada sarakuna guda hudu ta nada musu wato majalisunsu na sarakuna guda biyar sannan ta nada majalisar jiha ta sarakuna wadda kowane sarki zai zo ya zauna a kai to bangaren gwamna da aka doka ta bashi iko ya yi iko da shi harkar sarauta ya gama gabatarwa to in an dakatar da shi daga sake dauka dama babu abin da ya rage masa da bai aikata ba saboda haka an riga gwamna ya gama amfani da ikonsa na karkashin wannan doka doka da aka bayar babu sauran abin da bai yi ba a ƙarƙashin wannan dokar saboda haka babu abin dakatarwa da ya rage ka ce wannan umarni bai shafi waɗannan sarakuna guda hudu da aka samar ba shin me kai sunan su cikin jerin waɗanda aka yi ƙara ai ka san dama akwai ƙara dama can a kwance wadda aka daga ta sha bakwai ga wata za a yi hukunci shin cewa kotu ma tana da hurumi ko ba ta da hurumi ta saurari ƙarar dama suna da ƙara can tintini wacce ta fi shekara ɗaya a gaban kotu saboda haka wannan ita ce suka kawo nema ta cikin wannan kara amma abinda ku- in ka kalli oda din gabaki daya eh, wanda ake kara na uku wanda ake kara na uku shi aka ba wa umarni shine kuma gwamna shi kuma gwamna duk ikon da aka ba shi na karkashin wannan doka ya gama zartarwa saboda haka kaga babu wani abu da ya rage masa da zai dakatar Barista Ibrahim Muktar Attorney General na jihar Kano kuma kwamishinan shari'a. Tonan kenan. Yan sauraron majalisar ƙasa inda wakilin al'ummar ƙananan hukumomin gaya ajin gida albasu Honorable Abdullahi Mahmud Gaya ya ce fakewa da farin jinin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zama dai tamkar hatimin cin nasara ne ga 'yan siyasa da ke son suke kai labari a lokutan zaɓuka.
na farkon ma abin da suka faɗa suka ce sa'ad da muka ci an zo an yi da shugaban ƙasa ya saka duk kowa ana ta ƙoƙarin a shiga kawai jami'ar APC kowa da kowa kawai ya shiga aka tafi gaba ɗaya aka ce jirgi ne kamar na annabi Nuhu. bayan mun zo shekara uku muna mulki aka ce yanzu kowa halinsa ne zai fi da shi ba irin maganganun da ba a yi ba cewa kowa sai dai tasu tafi shi shi to kuma ban ga dalilin da zai sa yanzu kuma a sake cewa shi ma jirgin annabi Nuhu ne aka shiga ba in ma jirgin annabi Nuhu ne mu ai dama jirgin annabi Nuhu shine wanda muke shiga kuma shi zamu ci gaba da shiga saboda haka wannan cewa an fake da wani abu hali yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sakawa mutane suke yarda da kai ubangiji ya yarda da kai ya sa jama'a su yarda da kai ai akwai waɗanda muka je da su kusan mutum goma sha wani abu ba su koma ba Allah bai nufa za su koma ba To amma idan aka yi la'akari da matsayi na jami'ar APC kusan a iya cewa kujeru 24 dukkanin ku kusan a APC kun tafi da ita. Amma da aka zo zaben yan majalisun dokoki wanda aka hada shi da zaben gwamna a nan sai ake ganin APC ta gane kuranta sakamakon rashin fakewa da shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Eh to kowa yana da dama ya iya faɗar abin da ya ga dama ya faɗa. Kasancewar mutane lokacin da aka yi zaben farko kowa yana ɗaukin ya zo ya yi zaben. Da aka ga mun yi zaɓe an yi irin Allah tsina uwa mai ƙarya mutane sai suka tafiya su gidajen suka zauna suka ɗauka shi kenan an riga an tsallake komai da to mutane ba su san cewa ba haka bane. To irin wannan yanayi idan aka ce ku je ku yi zaɓe kun yi zaɓe kun ga wannan kunci wannan kafin a zo kansa kuka ce za ku yi langa-langa da shi komai zai iya faruwa. Kamata yadda aka taho a ci gaba da tafiya har sai an kai kowa ɗakinsa mata ne kowa abin da yake so kamar yadda shari'a ta ce kai kokari in Allah ya baka ya ta girma ka kai ta ɗakin miji kawai kaga ta balaga wani ya zo yana neman ta zai aure ta kawai ka kwantar da hankalin ka ɗauke hankalinka daga kanta a'a sai ka tsaya sai ka tabbatar da an gama komai an ɗaura aure ka mallaka masa ya ba da sadaki to sai ka koma gida ka zauna to wannan ana cikin shirye-shiryen ɗauran auren mutane kawai suka fara tafiya to kaga za a iya samun matsala wadda za ta iya faɗuwa ko da yaushe wannan shigen irin wannan Honorable Abdullahi Mahmud Gaya, wakilin ƙananan hukumomin Gaya ajin gida albasu a zarar majalisar ƙasa. Wannan ta baiwa Murtala na Buhari da ke yankin ƙaramar hukumar Gizawa. Dama ɗorawa da fayyace cewa dai in bacin Buharin da ke da 'yan dangwale a yankin ƙaramar hukumar su ta Gezawa maganar gandujiya babu ita babu kuma labarinta wanda ya ce wannan ya biyo bayan shakulatin bangaro da gamna Abdullahi Umar Ganduje da gwamnatin Kano ta yi na sanya tsatsan wannan ƙaramar hukuma a cikin ƙunshin gwamnati.
karamar hukumar mu ta geza babu jam'iyyar APC babu sai tamu ta yan dangwale na Baba Buhari amma ta Baba Ganduje babu Saboda saboda ba mu da wani mukami ba kwamishina ba advisor ba 5 kilometer ba waziri road babu babu babu mu yan karamar hukumar geza babu ba mu da komai Baba Ganduje bai damu da mu ba amma saboda kuma duk babu wannan abin sai ka ce babu jam'iyyar APC a karamar kuma ku ta geza anya mai sauraro zai yadda da kai kuwa ai sai kana da wani abu gwamnati ta ma wani abu sannan zaka ce kana da jam'iyya a karamar hukumar ka kuma karamar hukumar ka a ce jam'iyya tana motsi amma babu abin da APC take mu APC ba ta motsi mu muka zaɓi baba ganduje gida da waje birni da ƙauye muka yi tallan APC amma a ce a karamar hukumar geza ba mu da komai tunda ba mu da komai mu ba 'ya'yanka bane baba ganduje mu gwamnatin ka ni murtala na Buhari daga karamar hukumar geza kofa arewa da duk wani na Buhari matashi dan dangwale na Buhari mun bar tafiyar ka baba ganduje amma idan ka ce kun bar wannan tafiyar ai abin da ya gandu da shi ya gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari duk da ji- duk jam'iyyar su daya ai ina gaya maka baba ganduje mu muka yi baba ganduje mu yan baba buhari mu ne muka yi baba ganduje a karamar hukumar geza har kuɗi muka bayar a zaɓi baba ganduje ni ina gaya maka ni mutala na buhari to amma idan shi a gwamna Bizu ya gabatar muku da wani abu ba ina wakilan ku dan majalisar tarayya da na jiha da sauran a, shugaban karamar kuma su ba wata rawa da suke taka mu baba ganduje shine ubanmu a jihar kano kamar yadda baba buhari yake shine uban mu a ƙasa baba ganduje shine uban mu a jihar Kano duk abin da muka rasa a a karamar hukumar Geza laifin baba ganduje ne duk abin da muka rasa su wakilan ku fa ba wata rawa da suke taka wakilanmu mu ba ta su muke yi ba su in mun gaya musu ba sa ji ba sa ɗauka an yi zaben shugaban ƙasa kwana uku da yin zaben shugaban ƙasa ni murtala na buhari da ni da matasa muka ringa bin su muna cewa a gyara zaben shugaban ƙasa ba irin na gwamna bane a tashi a motsa jam'iyya sun kula da mu ba su kula da mu ba da wannan nake kira da shugaban demokaradiyya na afirka da najeriya baba buhari shugaban zaman lafiya dan kishin ƙasa mu shi muka sani a demokaradiyya tun dubu biyu da uku muke bin sa a siyasa har yanzu ba mu da wani ɗan siyasa wanda muka yarda da shi irin baba buhari saboda haka kuma dan tafiyar da muke duk wanda ya bar baba buhari a siyasa mun bar shi Murtala na Buhari daga kofar Karewa a yankin karamar hukumar Gizawa. To ma Yusuf Ilyasu Jabga daga yankin karamar hukumar Makoda ya ce dole ne ya fayyace ayyukan nagarta. Da Distinguished Sanata Barau Jibrin ke aiwatarwa domin da tabbatar da ganin Najeriya ta kai ga matakin next level.
akwai group of agriculture dan batta wadda yanzu ya kamo shi da ta koma jami'a sannan kuma akwai hanyar tashi daga rijiyar zaki zuwa da yi ita ma tana nan insha Allahu rabbi ya kawo ta sannan kuma akwai a matsayin sa na chairman yanzu dukkanin wahalhalu da ake bawa shugaban kasa a matsayin sa na a harkar budget yanzu an riga an yi shi a cikin wata daya wannan shine yake sa na ga ya dace da na zo na miƙa godiyata ga mai girma sanatan mu ta Kano ta Arewa Barau amma wannan ah, godiya da kake masa baka ji a gefe guda akwai yan wannan shiya tasa da suke kalubalantar sama na rashin gabatar da wasu ayyuka musamman a shekaru takwas da ya kwashe eh ba za ka rasa shi dan adawa ko masu baki da kunu zo su dinga surutan su mara kan gado ba ni yanzu kaga ai fada nayi abubuwan da na tabbatar da su kuma kowa ya san da su wa'annan ayyukan amma karamar hukumar ka ta mako da inda ka fito tana ɗaya daga cikin inda yake wakilta akwai wani aiki da ya gabatar muku gagarumi to ai alhamdulillah kar ka manta a yanzu haka akwai dam da ake jawo shi tun daga kunci zai taho zai zo kuma har makoda saboda inganta harkar noman rani shi aka fara a yanzu haka aiki a nan an kai aiki kuma insha Allah rabbi a yanzu haka akan aikin ake saboda haka da wannan dole mu gode masa dole mu jinjina masa dan a yanzu haka aiki kam sai dai shi ibi mu bashi ba mu muke bi bashi ba kuma ayyuka ba ayyuka abin da kuka zaɓe shi ban maye muku kenan dai har ana aiwatarwa ta ai duk sanda ka ba mutum amana mai da ita ga ahalinta ai ya kamata a yaba masa da wannan je muke ganin cewa ya kamata ai mu yaba masa tunda har ka ba mutum aikin kuma yayi to ai ko da bai bashin kai yayi in ai ya kamata dai ka yaba masa kana akan so ka wannan.
ce baraudi ya fi sauran wakilan ku a wannan shiya ta ku a gaskiyar magana wannan gaba da muke ciki ta tenuwa ta barau daga lokacin da ya fara wannan aiki zuwa yanzu maganar da nake maka a yanzu dai ba shi da sa'a gaskiyar magana dan ba iya mu mutanen makoda ba ba iya mu mutanen Kano ta Arewa ba mutanen jihar Kano ma ya kamata su kalli waye barau wanda bai san shi bai binciki ya ayyukan barau suke a Kano ta Arewa Yusuf Ilyasu Jabga daga yankin karamar hukumar Makoda. To ma kalaman nasa suna zuwa ne a daidai lokacin da Dahira Abdullahi Yalwa ya zo domin godewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje kan matakin dawo musu da filayensu da ya ce an yi sabanin yadda gwamnatin baya ta kwace musu. A matsayinsa na guda daga cikin waɗanda suka mallaki filayen ango kofar waika zuwa kofar dawanau.
wannan waje da gwamnati ta karba ta dawo mana da shi a ƙarƙashin jagorancin wannan gwamnati da muke ciki na khadimul islam dangane da takaddar da aka zo aka bamu ta dawo mana da wannan filaye an bamu ainihin sharaɗi a cikinsa saboda haka a shirye muke mu masu wannan fuloti mu bi dukkanin irin tsare-tsaren da gwamnati take so mu yi na gine-gine a wannan waje to ginin nan ba zai tabbata ba a cikin shekara biyu sai gwamnati ta taimaka mana wajen dukkanin mutumin da ya bazo mu ina neman satifiket a wajen nan to gwamnati ta sauƙaƙa hanyoyin da zai samu satifiket ɗin nan za mu zo kuma mu karɓi zanen da hukuma take da buƙata mu yi a wannan waje na gini gwamnati ta taimaka mana wajen fito mana da ainihin irin yanayin tsarin da take da buƙata na gine-ginen da za mu yi a wannan wajen domin shine za mu zo mu ɗauka mu kai shi ainihin hukumar tsara birane ta jiha domin ta ba mu izinin da zamu zo mu ci gaba da wannan aikin a cikin kankanin lokaci ba tare da ainihin wato an huce wannan ainihin lokacin da gwamnati ta ba mu na shekara biyu take so ta ga komai ya kammala a wannan waje ba dan haka da Allah dan annabi muna roƙon wannan gwamnati wato mai imani mai tausayi da ta ji tausayin wa ta da mana da fulotan mu dan ta taimaka mana da hanyoyin da zamu samu mu samu wayannan takardu cikin dan kankanin lokaci domin mu cika wayannan ka'idodi da gwamnati ke da bukata mu yi su a wannan waje kuma mu ma a shirye muke da mu bi wannan tsari da hukuma take da bukata Dahiru Abdullahi Yalwa. Yan sai wata ziyara da muka jiyo kungiyar APC Media Forum karkashin Habibu Indabawa sun kai ga Honorable Muhammad Uba mai shanu Bankure, wakilin karamar hukumar Bankuren a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Har ma yayin wannan ziyara mutane dan diran Munjibir ke fayyace nagartar shi Honorable Muhammad Uba mai shanu da yace wannan ce ta ba da damar al'ummar yankin suka amince masa.
kusan in ce ni dan bunkura ne ba don komai ba Allah ya sa ɗaya daga cikin jagororinsu ya je mana kantoma a ƙaramar hukumar mutumin jibar domin akalla gari tara ya haɗa wuta da falafalai da wayarin da komai yanzu suna samun wutar lantarki shi yasa sanadiyar wannan kantoma na san wannan bawan Allah domin lokacin da ya fito takara takararsa ta farko mun sha in za a yi kamfen saniyelo mu tafi a shiga da mu ko in za su yi gangamin taro mu je in kaga yadda mutanen karamar kuma bunkura suke kaunar bawan Allah nan domin shi ba ma ya san ya zo ya harka amma fa mutane ne suke matsa masa domin irin ingancin sa da irin taimaka al'umma domin ina tabbatar muku ma wannan cin zaben ma da ya sake wallahi ta baya so jama'a ne suka sake takura masa yanzu ma da yake kai ta yake in ya gama ba zai ƙara fitowa ba al'ummar dai suka ce ba mu yadda ba sai ka sake zarcewa to kaga haka ake son shugabanci kuma muke so mu yi kira da shugabanninmu musamman jam'iyya da jagororinmu na jihar Kano iri irin sa matasa musamman mu irin mu matasa ya kamata mu ma ake ba mu dama kamar yadda aka ba wannan bawan Allah dama a matsayin sa na matashi kusan dan uwanmu yanzu yake dan majalisa kaga abin jin daɗi ne a ga matasa suna samun dama irin wannan shine zai sa kaga suna jajircewa ina za su su tafi ministry su tafi ina ne wajen ya za su kai aiki ananan hukumomin su magana ta gaskiya na san kaɗan daga cikin irin aikace-aikacen alheri da yake a ƙaramar hukumar su ta bunkure shi yasa da wannan zamu daɗa roƙon 'yan majalisar dokoki na jihar Kano koyi da ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar bunkure domin magana ta gaskiya yana da mu'amala kuma ina ji da a jihar Kano ba na jin akwai ƙaramar hukumar da za a samu inda suke da haɗin kai ni a ƙaramar hukumar ta ma ka samu jagororin su sun haɗa kai yanda za su ciyar da ƙaramar hukumar su gaba ciyar da talaka gaba domin aka samu rarrabuwar kawuna magana ta gaskiya a nan ake samun matsala mu 'yan jam'iyya da zamu je gindin akwati ai doke-doke da mu ba mu amfana harka domin in wanda suke da damar in ba gidansa kake ba sai a ce ai baka yin gidansa ya gama gwamnatin baka muri komai ba mu yan jam'iyya na kasa da ake harkokin nan wani ba shi da gida wani ba shi da mota wani ba shi da abun hawa wani ba shi da jari wannan rigingimun su suke haifan mana 2023 tafiyar fa akwai sarƙaƙiya a cikin ta Bayan kammala jawabin Muntari dan zaren Minjibir shi kansa Honorable Muhammad Uba mai shanu wakilin bunkuran a majalisar dokokin jihar Kano ya bayyana farin cikinsa da wannan ziyara har muka jiyo yana fayyace irin damarmaki da wannan karamar hukuma ta bunkure ke da shi wai to banda hanyoyi to ma da masu digiri gwamnati a ƙarfa kogin kore ma da masu masters nawa ma da doctors nawa kuma shekara nawa ne nan gaba za mu iya samun doctors kwaya kaza professors kwaya kaza yan kasuwa kwaya kaza to nan shekara nawa ne za mu yi wannan abubuwa din to kun wannan dole sai an sa masana to kuma muna so mu zama mun kafa wannan dan badin a ƙarfa kogin kore shine aiki da muke tunanin cewa mun kafa shi wanda muke so ikafu ba magana muke jam'iyya ba wannan tsarin da NPDP da NPRP dan ko jam'iyya shugabannin mu na bunkure da su muke haduwa ake so a fitar wannan aikace-aikacen da aka yi dan muga cewa kowa da wannan kundin muna kan wannan aiki da muke to kun ga wannan shi nake alfahari da shi shi nake jin daɗi da shi shi nake so in ga ya tabbata abu na ƙarshe ina kira gare ku ku ne 'yan siyasa iyayenmu da ku kuma tsakanin sau ina a kiyaye abu guda biyu na farko cin mutunci a siyasa ko zagin masu mutunci a siyasa duk wanda ya girme ka to kai dai sunansa babba amma wa mace in ya kuskure ka a ce kuskure ba a ce ya kuskure waje kaza waje kaza waje kaza amma banda kazafi banda cin mutunci saboda jam'iyyar siyasa ana rabuwa yau sai a haɗu gobe idan kuka yi faɗa da ni ne maka tabo kullum idan na ganka yin tuno tabo ga shi mun idan wani ibrahim shekara da allah ya sa akwai cin mutunci da tabo tsakanin mai girma tsohon gwamna na yanzu da kuma shi tsohon gwamna da yanzu haɗuwar ba za ta yiwu ba domin an samu tabo an samu cin mutunci da to ba wannan tabon ga shi haɗuwar ta zama a kwanta ne da ke faɗa a kullum mu kullum shi muke faɗa mu abun kure ba mu taɓa zamu infamin mun ce ba za a bawa dan pdp kwankwasiya ba ba mu taɓa yi ba domin kullum ana tare da su aka zaɓe mu wancan zaɓen haka na sauka zan infamin ɗaya sai na ba kowannen su ban taɓa warewa ba taɓa yi ba domin wanda iso jiya ya maka abin da ya maka jiya idan ka zo kai ma sai ka girmama shi saboda siyasa muke saboda gobe kuma sai a ƙara haɗuwa sai a ji kunyar juna siyasa zumunci ce siyasa kamar ƙwallon ƙafa ne Honorable Muhammad Uba mai shanu wakilin Bunkure a zaron majalisar dokokin jihar Kano a nan ma dai mun jiyo makamanciyar wannan ziyara da shugaban masu ƙananan sana'o'i a bakin kasuwar kantin kwari Muktar Ibrahim Goron Dutse ya kai ga shugaban hukumar karota ta jihar Kano Honorable Baffa Babba Dan Agundi domin roƙarsa da saki kayan 'yan ƙungiyarsa da hukumar ta kama. Jim kaɗan bayan kammala wannan ziyara ya fayyace wa wakili ya gauta Ummu Suleiman dalilansa na gabatar da wannan roƙo.
wanda ya kama wajen shi honorable dr bafa babba dan agundi md na wannan hukumar ta karota shi domin zo mu sake roƙonsa wato ya kare mana alfarma da arzikin cewa wannan abubuwan da ake yi ba daidai bane wanda mutane suke na kashe-kashen kaya da suke a titin nan ba daidai bane amma abin da za a duba akwai mutanen da suke baki ne su san an yi wannan sanarwa ba suna iya zuwa sai kaya a buhu su tsaya a bakin titi suna jiran mota ko abin hawa a ɗauka ciniki suke yi ko makamancin haka su a zuwa kawo musu kaya sai a ɗauka suna sayar trading ne abin da yasa na zo nan gurin domin zo musu bayanin cewa irin waɗannan mutanen a taimaka a agaza a saka musu wannan kaya na su kuma mutanen da da kawo masa kaya ba straight trading suke yi ba yanzu roƙe shi cewa i dubi girman Allah ya hakuri a saka wayannan mutanen kayan su sannan abu na gaba wayannan mutanen da aka masa wannan kayan nasu a da ya sake jin roƙon mu cewa duk mutum da aka masa kaya izo a bashi kansa amma sai ya biya tara sai mutum ya biya tara duk mutum da kuma ya ƙare da ƙara kama masa kaya kaso na uku to wallahi babu ruwan mu bayan kayan sa da aka kama za a kama shi a cajin sa mai zuwa kotu ko a ɗaure shi ko shi ma ci tararsa bayan kayan sa da irasa wannan roƙo kuke da shi garin cewa wa'ancan na farko an sallama musu ba kuɗi kuma wannan hukuma ta ja kunne cewa an ta ƙara kama wannan kaya ba za ta saki ba ganin an sassauta musu su ma an saka musu kaya dama halin dan adam kenan duk sanda mutum wato abai masa daɗi sai ya ga yana yin abin da ya faka yanzu da kika je bakin titin abibi za ki ga cewa gun yayi kyau yin abin da ake wato gun ya ɗau tsari ran shi honorable kowa ya san shi tun da ya zo wannan hukumar wallahi tun kafin ya fara sanarwa kowa ya san shi nonon sa ne kowa ya shiga taitayin sa amma ganin an ba da wancan kayan akwai masu kunnan kashi ba su daddara ba sun sake ci gaba da mai da kaya wannan gun da aka tashe su su wa'annan bayar da aka iya da su duk sanda aka kama su za su ɗanɗana fushi na hukuma ita wannan hukuma ta karota shine wani kira kake da wannan shugaban hukuma karo ta ganin cewa an sassauta musu wannan tara da aka ce za a yi musu dama shi wannan bal ai babban mutum ne ko dan manyan mutane ne so tausayawa a gurin sarjin kan na kasa wannan ba wani abu bane a gunsa muna kira ga shi dakta babba dan agundi wato duk wanda za a ba wannan kai a sassauta wajen biyan wannan tarar kaso na biyu kenan amma da san da ƙara sa kaso na uku to za mu ƙara zuwa mu ce ai mutane afuwa ba duk wanda ya bari a ƙara kama kayansa akwai yuwar ma a kai gidan yara ko a kashi gidan prison Muktar Ibrahim Gauran Dutse kenan shugaban masu ƙananan sana'o'i a bakin kasuwar kantin kwari. Hawa yau dai a kasuwar kantin kwarin Ibrahim Soja ne ya shigo yana yabawa da wakilcin MD Abba Muhammad Bello. Bayan tabbatar da shi wannan mukami da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya yi, duk da dai a cewarsa akwai 'yan gaza gani da ke ɓata hankalin dare domin dai nuna jayayyar su da wannan tsari.
Yau mai girma gwamna ya tabbatar mana ya kafa kwamiti wanda ya zama board a kasuwar kantin kwarin nan karkashin MD Abba Muhammad Bello a kasuwar kantin kwari. Kaga kwari ba kamar jiya ba ba kamar shekaran jiya ba. Ta haɗi ɗau saiti mutane ku ba da goyon baya da haɗin kai wajen aikin amma me yasa ba za a bar yan kasuwan su fadda shugabanci ba da kasuwa da 'yan kasuwar duka na gwamnati ne. Gwamnatin jihar Kano a baya ina dillalan dakali wanda wancan kaje shugaba ne, wancan ya tafi waccan rigima ta wancan kungiyar yau gwamna ya zamanantar da kasuwar kantin kwari ya kafa mata board mai zaman kanta ka dubi aikace aikacen alkhairi na titunan nan duka babu inda ba a zuba kwalta ba ga get get nan an sa ga security nan ya karu yau in ka shiga kasuwar kantin kwari gani zaka yi kamar ba a jihar Kano ba suwa da waye za su zo su raina wa 'yan kasuwar kantin kwari hankali su ce wai su ne shugabanni muna kira da al'ummar kasuwar kantin kwari kada ku sake ku ba wa wani mutum goyon baya idan ba wanda wakilin da gwamnati ta turo ba Saboda me?
karkashin wannan MD yau a ce mutanen nan dillalan dakali yau dukkanin su gaba ɗaya idan ka haɗe su idan ka ɗauke irin su Umar Garba Baba Tumuli a kasuwar kantin kwari wanda suka haɗu suka rike kasuwar nan su waye suka kawo ci gaban da za su nuna na naira miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar a kasuwar kantin kwari yanzu ba ka bar kasuwa ba ka tafi siyasa me kai ka shiga harkar kasuwa kuma ɗan kasuwar kantin kwari ne ni ɗan jihar Kano saboda haka jita-jita muke ji a bi doka da oda a zauna lafiya gwamnati ta turo wakilinta babu wani mutum duka ɗan kasuwa kada ku yi mu'amala da kowa in ba wannan management board ba wanda gwamna da kansa ya turo MD domin mutane in kunne ya ji jiki ya tsira ita gwamnati me yasa ba ta tuntuɓe yan kasuwa ba kafin ta ɗau wannan mataki na tura wancan MD da kake faɗa 'yan kasuwar a baya ba su ne suka fito suka ce gwamnati ta shigo kasuwar kantin kwari ba kuma kai da kake jagorantar wai kai ne shugaba a ina aka zaɓe ka ba takarda ka rubuta ba ka ce ka fita daga ƙungiyar kasuwar kantin kwari zance zai zo kanku mun gan ku mun san ku kun san mu ga mu ga ku in kunne ya ji jiki ya tsira Ibrahim Soja kantin kwari.
Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba.
A madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Baffayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi. Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio murya jama'a.